الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren litinin ne wanda ya daidai da daren sha tara ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wadda ta daidai da tara ga watan august shekara ta dubu biyu da tara wannan shine kaset na casa'in da tara daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna cikin karatu dangane da ainihin wato abin nan abuwabul masajid ko? A idda jiya muka ainihin kwana a ƙarshen hadisin Ibn Hadradin. dangane da attaqadi wal mulazama fil masjidi na fata an gani a yau sai al-imam al-bukhari Allah ya gafarta mishi ya ce babu kansil masjidi ko kanasil masjidi waltiqatil khiraqi wal qada wal idan babin da ke bayani akan sharar masallaci da tsince dukkanin wasu tsummokarai shine khiraq wal da duk wani abin kyama abin kazanta wal idan da tsinkaye jam'in ud قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسود أو امرأة سوداء أبو هريرة الله مدعوكين سركي قال مش يرداه ya ce lallai wani mutum bakar fata ko wata mace bakar fata ita wannan shakkar ba daga abu huraira ba ce daga masu riwayar ce amma tun farko ne sai ya zama sun tashi da shakka don haka sai ga hadisin ya gabata akan haka wadda za ka ji ainihin wasu daga cikin masu riwaya za su zo su yi ƙoƙarin haƙaƙe cewa mace ce kana ya masjida idan namiji ne ya kasance yana sharar masallaci ya kummu daga alƙumama ita ce bahaushe musamman 'yan umarajin da suke cewa gumama ya kummul masjida yana sharan masallaci yana tsabtace masallaci famata sai ya rasu sa'alan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi sallama anhu sai manzon Allah ya tambaya game da shi ina wane ne ina wance da nake ganinta faqalu mata sai suka ce ai ya rasu qala sai ce afala kuntum azantumuni bihi yo me yasa ba ku sanar da ni cewa ya rasu ba dulluni ala qabrihi aw ala aw qala qabriha yace ku nuna min kabarin shi in namiji ne in kuma mace ce ku nuna min idda kabarin ta yake fa ata qabrahu fa salla alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je ainihin kabarin yayi sallah ga wannan mutum in namiji ne ya yi sallah ga wannan mace in mace ce wadda tabbas insha Allahu ta'ala za ka zo ka ji ya tabbata cewa wannan ainihin mata mace ce sunanta ma ummu mihjan wato uwar kwagiri ko ya zama ma'ana abin kenan a yanzu wannan hadisin dalili ne akan me dalili ne akan mas'alolin da al-Imam al-Bukhari ya biya tattaro su gaba ɗaya ya jibge su a cikin ainihin babin wato shi imam al-bukhari ana gane ra'ayin shi ko abin da yake fahimta ko fatawar da yake galibi a cikin babuka na haka suke cewa fiqhul bukhari fi tarajim shi imam al-bukhari ba zama yake yana rubuta fiqh kamar yadda risala take ba a'a babin kaza da zai ce anan ne zaka ga ya fito karara ya faɗi abin da yake goyon baya ko kuma yayi da ishara in ya zama hadisin bai zo karara ba sai ya sako shi da alamar tambaya ina fatar mun gane don haka wannan hadisi dalili ne akan share masallaci daga duk wata datti ƙura da makamantan haka kun ga jama'a abinda wannan hadisin yake nuna mana yana nuna mana shara ne da dukkan nau'inta domin me domin ya ce sharar masallaci da tsince tsummokarai da duk wani abin kyama da kuma tsinkaye yanar gizo-gizo da gidan gizo-gizo ai abubuwa ne waɗanda ba najasa ba ne amma abe ban kyama ne domin abin mamaki ba za ka bar su a ɗakinka ba to me yasa ake barin su a masallaci yanzu masallatai da dama ka je ka samu gefen waɗannan masallatai ko kuma ka je ka samu ban ɗaki ka je ka ga yadda ban ɗaki yake a masallaci yana da wahala an ka shiga ban ɗaki a masallaci za ka yi fitsari ko kashi da ƙyar za ka rinka daurewa kana haɗe yawonka in kuma kai mai kyama ne ma sai ka ne kana limce idan ka kana rufewa saboda akwai abubuwan da baka son ganin su ya kamata ya zama a share a wanke a tsaftace dare da rana a yi haka ina fata an gane ma'ana an zo za a yi sallah asuba a kakkaɓe tabarmin a share in aka zo za a yi sallah azhar a yi haka in aka zo za a yi la'asar a yi haka tsafta ba ta yawa jama'a wallahi da masallacin can namu na muciya uwar mai gidan mace ce mai tsafta da an idar da sallah ta ga an watse za ta shigo ta share masallacin fas da kanta tun da ta rasu masallacin ya maraici ga karfi nan zabga zabga suna zaune ciki suna hadda amma ba wanda zai daure Allah ya gafarta mata to sai malam ibnu hajar yake cewa wa fil hadisi fadlu tanzifil masjidi wannan hadisi yana nuna falalar tsabtace masallaci ina muka gane haka ga wata mace tana yin wannan aiki na tsabtace masallaci har mata waye gari a cikin masallacin take kwana har lokacin da ta rasu sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bincike ina take ashe kenan yanzu in kai ka sadaukar da kanka akan sharan masallaci aikin alheri ne ka je ka siyo tsuntsiya ta naira ɗari biyu ka samu wuri ka ajiye ka zo ka share masallaci tas kuma ba sai lallai masallacin da kake sallah ba matukar masallaci ne wa annal masajida lillahi matukar masallaci ne ana ibada a ciki in ka share shi ko ba nan kake sallah ba wannan falalar kuma tana tabbata ko da so ɗaya zaka je wani masallaci ka yi falala ce ma'ana za ku iya haɗa wasu jama'a waɗanda za ku ɗauki nauyinsu ku ce su rinka sharan masallatan garinku kuna biyan su duk wata ladan zai koma zuwa gare ku insha Allah wasu'alu anil khadimi was-sadiqi idza ghaba idan ka bincika wato da farko tukuna ana son tafaqqudul ahwal ka rinka bincikar ina wane yake ina wance take yaya akai da wane yaya kaza yaya kaza idan har baka ga wance ko wane ba sai ka rinka bincike dangane da su yaron gidanka ne mai gadi ne mai shara ne abokinka ne gashi nan qur'ani ya nuna mana wa tafaqqada at-tayr wa qala ma li la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibina ina al-hudhuda ne ban ganshi ba ko ya tafi ne bai nemi izini ba wannan yana daga cikin sunna haka ake so kai shugaba ka rinka bincikar jama'a yanzu gashi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina take ne ina take yaya aka aka ce ai ta rasu ne وفيه المكافأة بالدعاء wannan hadisi dalili ne akan yin mukafa'a wato ramuwa da addu'a duk mutumin da ya wani abin alkhairi a ainihin rama mishi mafi karanci da me da addu'a ina za mu fahimci haka a cikin wannan hadisin sallah da ya mata addu'a ce ko to ya zo kuma cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu wanda da ya muku alheri ya kyautata muku ku kyautata mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turaw an qad kafa'atumuhu idan ba ku samu yadda za ku kyautata mishi ba to ku yi mishi addu'ar da har za a tabbatar da cewa eh lalle wannan addu'a ta yi to lalle ana son duk mutumin da ya maka alheri ka yi mishi addu'a ka kyautata mishi wa targhibu fi shuhudi janaizi ahli alkhairi sannan kuma ana kwaɗaitar da mutane akan zuwa jana'izar mutanen kirki in aka ce wani mutumin kirki ne ya rasu to kai kwaɗayi yanzu ka dubi wannan matar hatta sahabbai da suka fi kowa daraja bayan annabi sallallahu alaihi a cikin wannan al'ummar amma ku dubi yadda kwakwalwarsu take tunanin wannan mata ai ba ma wata bace ba sai an tashi manzon Allah ba mu ma mun ishe ta wannan amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci ya san wannan mace mutuniyar kirki ce baiwa Allah ce sai da ya kwaɗayin ya halarci sallarta da sallar ta kubuce mishi fa sai da ya je tsaya a kan kabarinta ya rama sallar da shi bai samu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama bahaushe yayi gaskiya yace rabon kwado baya hawa sama in ma ya hau ya sauko wa nada ko wa nadbu salati ala almayyit alhadiri inda qabrihi liman lam yusalli alaihi sannan da cewa mustahabbi ne ga yi wa ainihin mamaci sallah mamacin nan wanda ya zama ga kabarin shi baka samu damar yi mishi sallah ba to babu laifi sai ka je ka tsayo a kabarin nashi sai ka yi mishi sallah ina za mu gano haka gashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da wasu malaman fiqh sun yi kaidin wannan abin da cewa sai in ya zama limami ne daga cikin ainihin limaman musulmi amma kuma aikin wasu daga cikin sahabbai yana fassara cewa ba sai lallai limami daga cikin limamin musulmi ba domin Aisha ko Ummu Salama ko dukansu ɗayan su ɗayan biyun sun rasu ko kuma ainihin dukansu da Abu Huraira ya dawo sai da ya je ya tsaya musu sallah a kabari ina fata an gane waɗannan bayanan duk suna nan cikin littafin ainihin ahkamul jana'izi da kuma littafin tahzirus sajid min ittikhadil qubur masajid wal ilamu bil mauti sannan wannan hadisi ya nuna sanar da mutuwa sunna ce amma a yaya sanarwa dan a tahoyi mata sallah ba wai bayan an gama mata sallah a zo gidan rediyo ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji wani ya mutu yana da mata hudu yana da yaya hamsin yana da jikoki sittin wani ma dan shi ne wani sirikin shi ne malamai suka ce wannan ba shi daga cikin sunna amma idan Allah ya sa wani ya rasu kafin a je mishi sallah babu laifi za a je gidan rediyo ne ina ne ai marmaza a sanar da mutane don su taru da yawa wajen ainihin halartar jana'izar shi wannan babu laifi sai dai wani kuskure da mutane suke yi shine jinkirin yi mishi sallah dan fatan jama'a da ake so su iso daga garuruka su zo wannan kuma ba sunna ba ce ma'ana ya rasu yanzu karfe bakwai na safe to iya jama'ar da ake da ikon a sanar da su yanzu a sanar da su ka a ce su wani dangin shi daga Kano su wani dangin shi daga Sokoto ana sa rai su iso don haka za a mai da jana'izar shi karfe goma sha biyu wannan kuskure ne al'ummar da aka samu a nan kusa sai a gaggawar haɗa shi aje a kai shi kabari saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ainihin sunnanta haka a cikin hadisan da zamu zo mu samu a nan da zara annabi sallallahu alaihi sallama ya ce an yi rasuwa in mutumin kirki ne ku kai shi zuwa ga alkhairi idan mutumin banza ne ku yi marmaza ku rabu da sharri Allah madaukakin sarki ya taimake mu al-imam al-bukhari ya ce باب تحريم تجارة الخمر في المسجد باب da ke bayani akan haramcin kasuwanci wato na sayar da giya a masallaci abinda ake magana a nan ba wai kawo giyar masallaci ma ake magana akan cewa haram ba dama wannan ai bai halatta ba me ake magana a zo masallaci a bayyana cewa sayar da giya haramun ne don karkace a me ya kawo maganar haramcin sayar da giya a masallaci me ya kawo bayani dangane da haramcin gina hotel haramcin wurin zina ma'ana irin waɗannan maganganu ne na marasa mutunci a'a ai wa'azi ne ake wa mutane don a bayyana musu cewa waɗannan abubuwan da suke yi ainihin haramun ne lamba uku za kusa ina fata an gane abin da wannan magana take nunawa jama'a shine karka ɗauki zafin kai ko zafin kirji game da bayanai irin waɗannan da za a zo masallaci ane ka ce me zai kawo a zo ana gaya wa musulmi cewa sayar da giya babu kyau waɗannan abubuwa ne waɗanda na marasa mutunci a'a ai shari'a ce in kuka duba tun daga jiya irin abubuwan nan ake ta magana dangane da irin wannan mas'ala ta bin bashi da mas'alar da muka yo a baya dangane da cewa bayani dangane da kaza haram ne kaza halal ne sayan shi ko sayarwa a masallaci ko da kuma bayanin waka a masallaci da makamantan dokoki irin waɗannan abin da ake so a nuna maka masallaci yana daga cikin matattarar jama'a to a yi amfani da wannan taruwa tasu a karantar da su cewa sayar da giya haramun ne ina fata an gane قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت السيدة عائشة الله يكارى مترداتك لما أنزلت الآية من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر عائشة الله مدعوكتين سركي يكارى مترداتك لما أنزلت الآيات من سورة البقرة yayin da ayoyin suratul baqara suka sauka fir riba game da riba waɗannan ayoyi ne allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗannan jeren giyar ayoyi da suka sauka a cikin alkur'ani suna bayanin cewa riba haramun ce haɗarin riba yana rugurguza tattali yana kai mutum zuwa ga fishin Allah a ranar alkiyama a idda har sahabi Abdullah dan Abbasin ya ce ai da Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa idan idan idan ba su bari ba fazaru ma ba idan ba su bari ba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi sai su shirya yaƙi sai ibnu abbasin ya ce ranar alkiyama Allah zai shirya makamai ne sai ya ajiye sai ce masu cin riba to su ɗiba a zo a buga dukkan mutumin da yake cin riba sannan mu ɗan tsaya tukunan mu fahimci mecece riba jama'a riba tana bayyana nau'i nau'i amma mafi bayyana daga cikin riba ita ce riba ta zama ta annasi'a ita ce bashinka na ci na naira dubu ɗaya da cewa ƙarshen wata in na karɓi albashi zan zo in kawo maka ƙarshen wata na karɓa ko ban karɓa ba sai ya zama dai na kasa cika alkawari sai ka zo ka tirke ni ka ce ko in baka dubu ɗayar ka na ce babu halifa sai wani watan sai ka ce to in wannan dubu ɗaya ta kai wani wata ta zama naira dubu ɗaya da ɗari biyu to wannan naira ɗari biyu riba ce suna kiranta riban nasi'a malaman fikihu wato da gwargwadon yadda na jinkirta ban biya ka ba sai ka ce kuɗinka suna ƙaruwa kana kiyasi akan yau ai in kasuwanci kake zaka rinka cin riba to sai kai kokarin fitar da wannan riba a jikina saboda me saboda jinkiri malamai sun tabbatar da cewa wannan riba haramun ce akwai ribal fadli ita ce ni masara nake da ita kai kuma shinkafa kake da ita sai in ce to abin da za a yi zan baka masara tiya biyu kai kuma za ka bani shinkafa tiya ɗaya to wannan ribal fadli ce domin wannan keke da keken bai bayyana ba abin da ake so shine a ji nawa ce masara nawa ce shinkafa sai abin da bahaushe yake kira kakara yayin da aka gane wannan shinkafa mudu ɗaya naira ɗari bakwai ce wannan masara mudu biyu ita kuma naira ɗari takwas ce kaga in ka karɓi tawa na karɓi taka cikon naira ɗari sai ka ciko mini to kaga yanzu an san menene aka yi a ƙarƙashin wannan irin abin da masu sai da motoci suke akwai idda yake halatta akwai idda baya halatta shine ina da tsohuwar mota sai in kai maka in na kai maka sai ka ce to wannan mota ka karɓe ta a dubu saba'in sai ka kawo sabuwa sai ka bani a dubu ɗari biyu da tamanin sai in cika maka naira dubu ɗari biyu da goma ya halatta amma a'a to ajiye wannan taka kaga waccan e ɗauki ciko dubu ɗari da sittin to a nawa tawa take ba a sani ba to bai halatta ba don haka so ake sai an fito da abubuwan karara to waɗannan su ne takaitattun misalai dangane da riba daga cikin haɗarin riba ka dai ji abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa ranar alkiyama maciyin riba yayin da ake miƙewa yau mai ƙumun nasu lirabbil alamina mutane za su tsayu saboda mai hukuncin da za su fuskanta daga ubangiji to allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ba za su iya tsayuwa ba illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-masi sai dai irin tsayawa wadda aljani ya shige shi ya shiga ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi wannan aya ingantacciyar ma'anarta kenan amma an samu wasu malamai wallahu alamu daga baya bayan nan suna ganin cewa wannan aya ma'anarta ma tana bayyana ga tattalin arzikin al'ummar da suke cin riba shine arzikin ba zai miƙe ba sai dai miƙewa irin ta mai farfadiya aljani shine za ka ga sun tara dukiya sun tara dukiya tana ba da sha'awa rana tsaka sai ta ruguzo nan kowa ga abin da ya samu tattalin arzikin ƙasar amerika wanda yanzu ta kallafa wa kowa yana biya kowa daga ni har kai har su har ita har kowace ƙasa yanzu amerika tana tatsar asarar da ta yi shine sai aka yi ƙarya aka ce wai yanzu economic meltdown ƙarya ne america ce ta samu melting down amma ba mu ne ba amma da yake duk gaba ɗaya an yi wa mutane makirci a cikin harkar tattali sai zama kowa yana ji a jika idan kun fahimci wannan jama'a wannan hadarin riba kenan a qur'ani ko a sunna kuwa imamu ahmad ya ruwaito hadisi da abu dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karamin kwatance na munin mace riba shine dan da zai sadu da uwar shi zina tana daga cikin mugun aiki to zinar kuma mataki mataki ce zina mafi muni ita ce ɗa ya yi zina da uwar shi sannan makwabci ya yi zina da matan makwabci sannan sai sauran zina gama gari to zina mafi ɗaukaka idan aka ɗauko laifin aka dawo da shi cikin babin riba to ita ce ƙaramar riba kuma ku duba yadda riba ta fi zina da uwa sharri to sannan yanzu wannan harkar riba ta shiga cikin komai jama'a komai yanzu tun daga wayar gsm da kati da kake shiga da duk wani abu ko ina sun bi sun fesa saboda haka sai zama gaba ɗaya ga dukiya ana tara ba ta da albarka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu malaman musulunci ba su yi baya baya ba game da neman kuɗi da tattalin kuɗi da gudanar da kuɗi littafi mafi ɗaukaka game da usulul tijara da usulul amwali a musulunci shine littafin muwatta ta al-Imam Malik har yau ba a samu kamar shi ba har ibn taymiya sai da ya jinjina wa littafin muwatta da usul na Malik sirrin haka shine imamu malik ya tashi garin kasuwanci sannan dukkan malaman shi 'yan kasuwa ne to me yasa al'umma suka dawo yanzu suka ja da baya an yi musu mummunar fassara ne ta zuhudu cewa a guji duniya a guji kuɗi a guji mu'amala da kuɗi a guji kaza a guji kaza in ba haka ba imamu malik gashi nan shi ya assasa ƙawa'id da dama waɗanda abin mamaki har yau wasu ka'idojin da ke cikin muwatta ta imam malik har yau bature ma bai gano su ba musulmi kuma da suke da ka'idojin fa ba su tashi sun yi developing ba su haɓaka su yadda za su fitar da mahasinu imamu malik ba ina fata an gane saboda haka ku tashi ku yi karatu ku yi bincike ku san yadda al'amarin ilimi yake a nan ne za mu jinjina wa jami'ar musulunci da ke malaysia a bana kawai sai da ta fitar da kusan littattafai ɗari da talatin ko da goma sha uku waɗanda gaba ɗaya don haɓaka harkar kasuwanci a musulunci littattafai kusan ɗari da sha uku ko ɗari da talatin littattafan nan duk suna nan in kana son su zaka saye su da turanci aka rubuta su ka je kai da ka karanta economics ko bankin ko menene ka je ka ga abubuwa waɗanda zaka bi dare ka karanta su ka zauna ka tace ka kira lacca ka zo ka gabatar ka ga yadda darajar ka za ta karu a cikin financial sector na Najeriya. Musulmi ku tashi ku bayyana cewa muna da shi ba wai mu sai dai mu karɓo ba. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Na'am. Na'am. Haka. Eh. na'am wannan kam riba ce ai mun sha bayani ma'ana albai'u bit taqsid riba ce shine ga atamfa kai ma'aikacin gwamnati ka ɗauka yanzu ɗaya ga watan august talatin da ɗaya ga watan august za ku yi albashi kuɗin atamfar shine naira dubu biyu amma idan Allah ya kai mu ƙarshen wata kaga kayan min jinkirin kwana talatin kenan to za ka biya dubu biyu da ɗari biyar annabi ya ce man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu au kasuhuma au riban wanda ya siyar da haja ɗaya da farashi biyu ƙaramin farashi da babban farashi to ko dai ya karbi ƙaramin farashin asalin kuɗinta kenan ko kuma ɗaya farashin sunan shi riba hadisi ne sahihi al-imamu ahmad da abu dauda suka ruwaito shi inna ma malaman malikiya ne da suka yi nazari suka shiga suka fita suka ce saboda yadda wasu kasashen suke da hauhawa da sauka na farashi abin bai da kan gado ka ɗauki a tamfar ka bayar a naira dubu biyu dama kai dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin ka siya za ka ci naira hamsin ƙarshen wata in aka biya ka naira dubu biyu akan ka ci naira hamsin ko in ka je siyo ta kai kuma za ta zama dubu biyu da ɗari biyu kaga ƙarshe ba a baka riba ba mai ka samu faɗuwa ya ka samu malaman maliki an ka karanta muktasar sai suka ce babu laifi mai muktasar ya ce jaza mai lawali da sani ya ce wa huwa kazalika haka abin yake ya halatta amma gaskiya bai halatta ba Allahumma sai ire-iren waɗannan abubuwan amma ne maka ishara ka samu littafin almudayana ta ainihin wato babban malami Muhammad Salih Al-Utsaimin Allah ya gafarta mishi don haka ku guji irin wannan jama'a shine irin wannan hayafacin da ake cewa ko menene menene babur ne na dubu saba'in sai a baka a dubu ɗari da ashirin saboda za a biya ne a cikin shekara ɗaya sannan kai kuma ka je ka karɓo shi sai ka zo ka sayar dubu talatin da biyar sai ka shekara uku kana biya duk asalin waɗannan abubuwan ba su halatta ba amma wasu halaye ne aka shiga gashi nan ga irinsu Allah ya kyauta na'am in kun yi haƙuri duk sai mun samu waɗannan karatuttuka cikin sahihul bukhari insha Allah ta'ala to imam al-bukhari da yace babu tahrimi tijaratil khamri fil masjidi babin da ke bayani akan haramta ainihin wato ciniki da kuma bayanin ainihin wato ayi bayani game da haramcin giya din waɗannan ayoyin da Aisha take cewa lamma unzilatil ayatu min suratul baqara fir riba yayin da ayoyin nan suka sauka a cikin suratul baqara ainihin wato dangane da riba kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila masjidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito masallaci faqra'ahunna 'ala nasi sai ya karanta wa mutane su yanzu dan Allah idan muna da FM station a masallaci ba abin zai fi gwabi ba zai fi gwabi abu ne mai sauki sai ya zama gaba ɗayan masallacin ku sai ya rijista da kamfanin MTN da kamfanin Glo da Starcoms da Celtel da wane ne wane ne nan da nan sai ka ji cikin minti biyu dukkan wayoyin da ke zariya gaba ɗaya sai a jefa musu text cewa akwai wata sanarwa mai muhimmanci yanzu ku kama tashar kaza ta FM sai a ba da minti goma shikenan sai a sanar a zo masallaci a sanar amma sanarwar za ta je ko ina ina fata an gane amfani da fasahar zamani wajen yada da'awar sunna kenan manzo Allah ya fito masallaci ya zo ya karanta wa mutane waɗannan ayoyi summa harrama tijaratal khamri sa'annan sai ya haramta sayar da ainihin giya to anan in ka fahimci wannan da kyau sadda suratul baqara ta sauka aka haramta sayar da giya ko to amma haramcin sayar da giya kuma za mu zo mu ji annan cikin sahihul bukhari ya tabbata ne tabbas da saukar suratul ma'ida to yanzu yaya abin yake kenan bari ku fahimci statement of problem din ku fahimci matsalar matsalar ita ce a nan wannan hadisin yana bayyana mana cewa lokacin da suratul baqara ta sauka wadda ta haramta me ta haramta riba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito yi bayani dangane da waɗannan ayoyi kuma sai ya ƙara da haramcin sayar da giya to kaga an fara haramta siyar da ita sannan daga baya suratul ma'ida ta sauka ta kuma haramta shanta ko kun fahimci abin da nake muku ishara ku kada kunne ku ji abin da malam zai ce yace qala al-qadi iyad alqali iyal mai ashifa ya faɗi alqadi iyal yana da sharhin sahihu muslim daga cikin mafi alherin sharhin sahihu muslim yace kana tahrimul khamri qabla nuzuli ayatin riba bi muddatin tawila haramta giya ya ainihin wato faru ne kafin saukar ayoyin ainihin wato riba ko da ainihin tsawon lokaci ma'ana an haramta giya kafin ayoyin riba su sauka da tsawon lokaci to yaya abin kenan sai ya ce fa yahtamilu annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا to zai zama kenan wato annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana cewa sayar da giya haramun ne da aka sake samun wani yanayi sai ya sake tabbatar ya sake yin wa'azi akan haka abin da alqadi iyal ya faɗi kenan qultu ni ko ibn hajar sai na ce wa yahtamilu an yakuna tahrimu tijara fiha ta'akhkhara an waqti tahrimi ainiha ta iya yiwa haramcin sayar da ita giya ɗin ya zo daga bayan ainihin wato haramcin ita ainihin giya ɗin abin da ake gwagwarmaya a nuna maka shine akasin maganar da na fara ishara zuwa gare ta shin giyar aka fara haramta shanta ko kuwa sayar da ita abinda ibn hajirin yake tabbatar mana anan shine mai haramcin sayar da giya shi ya zo daga baya bayan an haramta shanta wato ba, ba lokaci guda ne dokokin suka sauka ba da aka haramta shanta daga baya kuma sai haramcin sayar da ita sai biyo baya na daga cikin abin da musulunci ya duba a nan wanda ana yaba wa ainihin tsarin sauka alkur'ani a nan shine kula da yadda al'amarin mutane suke idan yadda giya ta shiga cikinsu a jahiliya yadda har wani yana rantsuwar cewa shi ba zai iya rabuwa da giya ba to irin waɗannan mutanen in aka zo kai tsaye aka haramta musu sayar da ita rana ɗaya ko aka haramta musu shanta rana ɗaya wani sai ya fasa yin musulunci tunda mun sha bayani za kuma mu zo mu karanta a nan baban anas dan malik tsoron hana shan giya a musulunci shi ya hana shi ya zauna da ran shi ya je ya hallaka kan shi don kada baya fatan ya rayu rayuwar da ba a shan giya to kun ga irin waɗannan mutanen dole addinin musulunci ya bi su da hikima to wannan yana karantar da mu yadda ake manajin mutane in ka je ka samu mutane da wani tsari wanda sun yi nisa a kai to sai ka dubi in ka ɗauko wa'azi akan wannan maiwa za ku samu matsala ko to sai ka bada karfi akan wasu abubuwan wannan shine tsarin da'awar da Malam Bakar Gume a ƙasar nan da ya zo ƙasar nan yana ji yana ganin ana yin abubuwa da yawa waɗanda ba su ne da kyau ba amma sai dubi waɗanne ne suka fi su muni kuma waɗanda rikicin cikin su zai yi sauki akan wancan sai ba da karfi akan da'awa dangane da aƙida a bar bid'a da sauransu yana ji yana gani yana sane da hadisan da ke cewa annabi ya runguma hannu annabawan duk gaba ɗaya Allah sun runguma hannu a sallah sai rinka sakin hannu a sallah yana ji yana gani a matsayin shi na mujtahidin duniya sai ce malikiya yake bi sai sauƙaƙa don haka ba a samu husuma tsakanin shi da jama'ar shi akan bin mazhabi ba da ya gyara mana wannan yanayin game da aƙida game da sunna mu kuma da muka zo sai muka ce hadisi kadai don haka sai zama matsalar mu 5% kawai muka samu nan da nan sai muka yi wifin dinta yanzu ka kawo hadisi ba wanda zai tashi ya maka itirazi da malikiya shi ma kunya yake ji boye kanshi yake ji wannan shine yake nuna maka kaifin ilimi da iya da'awa ala manhaji ahli sunnati wal jama'a shine a dubi menene yafi sannan sai me abin da ba shi yafi ba amma yana da muhimmanci sai a yi haƙuri da shi ba dan an san bai da muhimmanci ba sai a ɗauki wanne ne ya fi sannan wanne sannan wanne na fata an gane mutum ne yana jin yunwa amma yana kwaɗayin nama kuma kuɗin shi naira hamsin ce kaɗai to ko ya ci balangu na naira hamsin ya koma yana zazzara ido ko kuma ya ci wake da shinkafa na naira hamsin ya ƙoshi wanne zai fi ya ci wake da shinkafa na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu الإمام البخاري يتي باب آه باب الخدم للمسجد باب دكي بياني أكن هدما غما سلاتي معنى أسامو وني مي هدما غما سلاتي كأجا كان كتي وكاني ذاك رنك كلا دا مسلاتي نن كان شاري شي كان كاول وكان زباوا أرندا in an yanke wuta kai zaka je ka biya kai zaka je kai kaza fanka ta lalace kai zaka duk waɗannan abubuwan na daga cikin hidima ga masallaci jama'a wa qala ibnu abbasin ibnu abbasin ya yi fassara wannan aya da take cewa nazartu laka ma fi batni muharrara nazartu laka ma fi batni muharrara da ainihin wato abin nan hannatu uwar maryam kakar annabi isa take cewa inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim lokacin da hannatu ku kiyaye akwai bambanci tsakanin hannatu da hinnatu ko hamnatu hamnatu sahabiya ce da mimun hannatu kuma hannatu ita ce kakar annabi isa dukansu sunaye ne daidai amma akwai wannan hannatu wannan kuma hamnatu ko hinnatu hannatu sai ta bakance ga allah cewa abin da ke cikinta to ta sadaukar da shi ta 'yantar da shi zai yi hidima ga masallaci sai ibn abbasin da ya jawo wannan aya ita ce ta talatin da biyar cikin ali imrana sai fassara ta cewa lil masjidi ma'ana na yantar da wannan ɗa ga masallaci yakhdumuhu dan ya hidima ga masallaci kaga yanzu wannan fassara ce salafiyya fassara ce daga wani cikin malaman salaf in aka tambaye ka ya kai ka gane cewa hannatu ta yi bakance ne ga wannan abin da ke cikinta zuwa ga masallaci sai ka ce wani malami ne babba cikin malaman salaf ya fassara to an yarda da irin wannan fassarar ina fata an gane ma'ana na sadaukar da wannan ɗa ga ainihin masallaci don ya yi hidima to sai imam al-bukhari sai ya biyo baya da wani hadisi wanda shi hadisin zaka ji ya karfafa wannan doka wadda ainihin ta zo a cikin addinin bani isra'ila قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على قبره أبو هريرة الله يقال مش يردايتي وتمتتي كوكما ونمتم da ita mata ta kasance tana sharar masallaci sai ya ce wala urahu illa lamra'atan hammadu ne ya ce ni ina ganin ba namiji ba ne mace ce hammadu mai riwayar wannan hadisin malamin malamin bukhari ko kun fahimta ya ce wala urahu illa lamra'atan ina ganin mace ce ba namiji ba ne فذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حماد أنبت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم annahu salla ala qabrihi cewa annabi ya je yayi sallah a kabarin wannan mutum namiji ne ko kuma a kabarin wannan mace in mace ce ina fata an gane to muharraran din nan menene ma'anan muharraran sai ce mu'tiqa ai na yantar da wannan da na sadaukar da shi dan yayi me dan ya hidima ga masallaci malam yace wa zahiru annahu kana fi shar'ihim sihhatun nazari fi auladihim a zahiri abinda wannan aya take nunawa jama'a ya halatta ka ɗauki ɗanka ka yi sadaka da shi domin ya zama zai yi wata ibada tukuru ka je ka kai shi masallaci ka ce ka sadaukar da shi ƙur'ani ya ba mu labaran ire-iren waɗannan abubuwan da yawa gashi nan suna ta yi ina fata an gane wa ka anna gharad al-bukhari al-isharatu bi iradi hadha ila ta'zim al-masjidi bil khidmati kana mashru'an inda al-umam as-salifa kamar ka ce imam al-bukhari yana so ya yi nuni ne kawo wannan aya da ya yi da kuma wannan hadisi da ya haɗa su tare yana son ya nuna cewa darajar masallaci ta kai ta kawo yadda ike za a iya sadaukar da mutum a cikin addinan mutanen da na annabawan da da salihai har a sadaukar da shi ga masallaci ya koma yana ibada hatta inna ba'dahum waqa'a minhu nazara waladihi li khidmatihi har ma gashi an samu wasu daga cikin annabawan da ko salihan da suna sadaukar da 'ya'yansu ga masallaci don yi ibada ina fata an gane shine irin wannan abin da suke yanzu a ce wannan ya zama reverend father wannan ta zama reverend sister ya ainihin an sadaukar da shi zuwa ga masallaci ya je yana ibada sai yake cewa wa munasabatu zalika li hadithil babi min jihati sihhati tabarru'i tilka al mar'a bi iqamati nafsiha li khidmati al masjidi li taqrir an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama laha ala zalika to menene alakar wannan babin da bukhari ya kulla da wannan aya shine dan ya nuna cewa to ai ga wata mace ma a cikin mu mu musulmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sadaukar da kanta har ma tana kwana a masallaci domin ta rinka kula da wannan masallaci annabi na sane da haka kuma sallallahu alaihi wasallama ya kyale ta akan haka dalili ne akan cewa yanzu kai ma in ka kawo kanka ka sadaukar ga masallaci na wata guda ne na shekara biyu ne dindindin ne ma'ana ka rinka hidima ga masallaci ya halatta sai dai kuma dan kada wannan ya karo da shari'ar musulunci kai ba za ka zauna ka ce ba za ka yi aure ba sai zama kana da gida da zaka je wurin matarka da 'ya'yanka amma lokacin hidimar in te sai ka zo kai hidimar sai ka koma ka je ka ci gaba da basu haƙƙinsu sai zama kenan wannan abin da kai ya tafi daidai da sunnar mu kuma bai saba wa asalin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba Allah ya taimaka babul asiri aw al gharimi yurbatu fil masjidi babin da ke bayani akan kamamme wanda aka kamo yayi wani laifi ko bawa ne aka kamo awil gharimi ko kuma mai taurin bashi in aka kamo shi yurbatu fil masjid sai a daure shi a masallaci kun ji imam al-bukhari kenan يتي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتي إن عفريتا من الجن ونهى طبيبي دقشكين الجنو تفلت علي البارحة يكاو من فرمكي درنجيا أو كلمة نحوها ko kuma annabi ya faɗi wata kalma makamanciyar haka cewa ko a daren jiya ko jiya da yamma na ɗaya kenan yana ishara zuwa ga lokaci ko kuma ya kawo min farmaki ko ya kawo min hari ko ya kawo min duka wata kalma makamanciya haka ko kuma wani lokaci makamancin haka ko kun fahimci wannan da kyau jama'a ma'ana wani hatsabibi ne daga cikin aljani ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farmaki a daren jiya me yasa ya kawo wannan farmaki liyaqta alayya salata don ya datse min sallah annabi yana cikin sallah bakin wuta ne wannan aljani ya ruko sai ya zo ya buga wa manzon Allah a wajen fuska sai manzon Allah ya kauce ya sake bugawa annabi annabi ya sake kaucewa ya sake bugawa annabi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake kaucewa sallallahu alaihi wa sallama farmaki ne hatsabibin aljani kuma ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama yace fa amkanani Allahu minhu sai Allah ya bani iko akan shi shi kenan abin da ake so ka gane kenan Allah ne yake ba da iko kuma ya bayar ba ya ce sai na samu ikon murƙushe shi ko ba kalmar da ya faɗa sai ka dubi me ya dace da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ba shi iko ya ce sai Allah ya bani iko sai na kama shi fa'arattu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjidi sai ne nufin in ɗaure shi a wani gimshiki daga cikin gimshikan masallaci hatta tusbihu har a waye gari wa tanzuru ilaihi kullukum dukkan ku ku ganshi da sahabbai sun ga aljanni saboda ikon Allah da iko da kudra zaka ji amma ya zo da siffa ne ta wata dabba kamar muzuru ko makamancin haka manzo Allah ya ce sai Allah ya bani iko na kama shi annabi ya kama shi gam sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai ne nufin in kama shi in ɗaure shi a wata dirka daga cikin dirakun masallaci har a waye gari kowa ya zo ya gan shi fazakartu qaula akhi sulaiman manzo Allah yace sai na tuna magana addu'ar dan uwana annabi sulaiman da yace rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka yafe ni Allah ka sake min baiwan mulkin da bai cancanta wani ya samu irin shi a bayana ba قال روح روح من رواية وانا حديثي ما لم ما لم إمام البخاري كنا سيتي فرده sai manzon Allah ya sake shi khasi'an a cikin kaskanci kamar irin ya hankade shi din nan dan haka sai ya ce faraddahu sai manzon Allah ya hankade shi tafi ka bamu guri sai ya sake shi a cikin kaskanci da wulakanci me ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haka saboda annabi Sulaiman ya samu mulki daga cikin mulkin da ya samu akwai na aljanu yana iya musu duk yadda ya so ya sa su gwala gwala da wahalhalu yadda Allah ya bada labari a cikin suratu saba da wasu wurare kamar suratu sad to amma ana nan wata rana sai mulki ya suɓi cewa annabi sulaimana annabi sulaimana sai ya ji ba daɗi ya ji ba daɗi sai ya zo yana roƙon Allah Allah ka sake bani mulki amma in ka bani mulkin nan ka bani yadda wani ba zai samu irin wannan mulkin ba bayana ya Allah kai mai baiwa ne kai min wannan alfarma sai Allah ya amsa mishi to yanzu in annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamo wannan aljani ya ɗaure shi har aka waye gari jama'a suka zo suka ganshi me ya faru an samu sabanin waccan addu'a ta Sulaimana kenan to kuma wannan alfarma Allah ya wa annabi Sulaimana ko to annabi baya son ya keta wannan alfarma sai ya batta ne mahalli shahid na Bukhari da a ce ba aljani bane da annabi ya ɗaure shi ko to yanzu ka kamo mai taurin bashi kai alkali za ka ya ɗaure shi idan yan banga suka kamo wani barawo aka rasa inda za a ɗaure shi sai a zo masallaci a ɗaure shi in aka kamo wani fitsararren yaro ana yin hadda a makaranta ya gudu ya tafi kwallo ya zama fele ko ya zama gola ko ya zama number five sai je a kamo shi a zo a ɗaure shi ana nan ana hadda shi kuma gashi nan a ɗaure kafin a tashi karatu a yi mishi abin da za a yi mishi shine in aka yi haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu al'imam al-bukhari kenan to an dan karanto mana kaɗan daga wasu ɓangarorin ruwayoyi na wannan hadisi wanda imam ibn abi ibn ibn hajar ya kawo yace qultu rawahu shababa an shu'ba bi lafzi arada arada li fashadda alayya wannan shaidanin aljani ya kawo min farmaki kuma ya tsananta mini riwaya ta zo cikin sahihu muslim ita ce na kawo ɗazu so uku yana kawo a bakin wuta ce kuma ina son ku kiyaye dana don haka zaka ga duk wani shaidanci da hatsabibanci su suka fi amma gawaya faɓatar da mutane game da addinin Allah to waɗanda suke kuma su ne ashayati da almarada amma afarit to duk wani hatsabibanci irin waɗannan yara 'yan shekara sha shida sha bakwai teenagers waɗanda za ga sun fitini al'umma sun fitini kowa a cikin gida sun zama suna ta crisis da kowa to a cikin shedanu a cikin aljanu matasansu da suke yin haka sunansu afarit ko kun fahimci wannan da kyau ji qur'ani ne yace qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk ifrit nan kuma gashi wannan ifrit idan kun fahimci wannan sai ku gane na daga cikin hikiman mayyazewan kenan don a iya gane kowaɗanne irin shaidanu da irin aikin da suke yi wannan kenan sai ya ce akhrajahul musannif fi awakhir as-salah za mu zo mu karanta wannan hadisin da wannan lafazin da annabi ya ce yayi ta kawo min farmaki ya matsa to za mu karanta a cikin ƙarshen kitabu salati da muke karatu sai ya ce wa huwa yu'ayyidu al-ihtimal ath-thani ووقع في رواية عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق يروي تونا حديثي أتكين المصنف سيأتي عرض لي في سورة هر shi wannan shaidani da ya tashi zuwa sai ya rikida ya zama siffan muzuru sai ya zo ya kawo min farmakin a haka yanzu haka kai ma ka taba haduwa da wani aljani ya zama muzuru baka san baka san aljani bane yana faruwa mewa ka haɗu da wani doki kana ganin doki ne na shekiya baka sha'awa mewa ka haɗu da wani sa wallahu alam suna rikida su zama abin da Allah ya nufa daga cikin abin nan ka karanta littafin akamul murjan fi ahkamil jan wannan littafin ya yi bayanin har sai da malamai suka tattauna shin wata addu'a ce Allah ya koya musu ko wani kistata ne a jikinsu da suke motsawa in suka tashi rikida ingantacciyar magana aka ce ba wata addu'a ba wata kistata haka Allah ya yi su kamar yadda mu mutane Allah ya yi mu yanzu in za ka tashi kana zaune ka ruga da gudu akwai wata bismillah da za ka yi ne da za ta sa ita ce za ta sa ka tashi da gudu akwai wani kistata a jikinka da za ka murɗa sannan ka ji ka falle da gudu da ka ayyana abin a zuci kawai sai a ga kana gudu haka su ma da sun so kawai sun yi tunanin su zama kaza kawai sai su zama don haka a nan cikin bukhari za mu zo mu karanta shaidanin da ya rinka rikida yana satar wa abu huraira zakafin da kai ibnu hajar zai kawo mana riwayo a nan cikin sahihul bukhari zaka ga zai taho ne da surar mutum gadan gadan tsoho yana zuwa da ya tsaya jikin kofa zai taho da surar giwa afwan da surar giwa sai ya zo da ya tsaya jikin kofa fa sai ya rikida sai ya zama dan adam kuma suna rikida duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya so su rikida shi yasa waɗannan masu laya bata masu kaza su dabaru ne suke haɗawa da shaidanun aljanu da abubuwa makamantan haka in ka shiga jihar Taraba a ta karamar hukuma da ta shahara da haka wasu baƙaƙen arna ne a wurin in suka so su yi maka sata kawai suna ganin ka yana mutum fa kawai sai ga ya rikida ya zama kura sai ka jefar da abin da ka ɗauka a guje sai ya tabbata kayi nisa sai ka ji ya kyalkyala dariya kawai ya tashi ya abin nan to kaga kura ina ka iya kaga dole ka saki jakar da ke hannunka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye irin waɗannan su ne zaka ga mutum zaka ga da kanshi ya taka zai tafi kabari cikin waɗannan kabilu in mutum ya mutu sai ga ranar da za a tafi binne shi da kanshi yake takawa zai je kabari kidanci ne kawai siru fil ardi kai yawo zaka ga abubuwan duniyan nan da yawa ولمسلم من حديث أبي الدرداء جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه a cikin riwayar muslim manzon Allah yace ya zo da bakin wuta ne yana kokarin ya buga min a fuska walin nasa'i min hadisi aisha fa akhadtuhu kaji annabi annabi jan namiji ne manzon Allah yace sai na kama shi fa sara'atuhu sai na kwada shi da ƙasa ma'ana manzo Allah ya kayar da shi yace fa khanaqtuhu sai na shaƙe shi hatta wajadtu burda lisanihi ala yadi har sai da harshen shi ya zazzago sai da naji sanyin harshen shi akan hannuna annabi namiji ne sallallahu alaihi wasallam kan za a yi sunna sai an yi da dauriya jama'a kana yin ruqya aljanni yace za mu haɗu ne za ka dawo karatun bukhari daidai lungun nan za mu haɗu Allah suna wannan tahadidin ina rukuya har yanzu kasatin yana nan wata aljana ta taɓa min wannan barazanar sai ai kana dadewa ne a ofis din ka za mu haɗu ne da kai daidai kwanan nan da ainihin ake shiga motocin abin nan muciya din nan nan take min gargadin za mu haɗu ne sai mu ce to mu haɗu din kaza kaza kaza kaza sai sai sai dariya daurewa za ka ka zama namiji aljani ba shi da wata kudura ya maka wani abu sai in Allah ya so sannan kai kuma ka yi kokari ka kiyaye ina fatar an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu don haka jama'a kun ji to malamai dai suka yi maganganu masu ɗimbin yawa wasu suka ce ai dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ganin shaidanu yana ganin kaza yana ganin kaza malam ibnu hajar dai karshe sai ya ce wa sanadkuru baqiyata fawaid mabahis hadhihi almas'ala fi bab dhikr aljinni haythu ذكره المؤلف في بدء الخلق akwai wani littafi sukutun da guda a cikin nan sahihul bukhari sunan shi kitabu bad'il khalqi farkon halittun Allah da me da me da me da me yaya Allah ya to anan akwai babin da ke bayani akan tarihin aljanu in muka bi imam al-bukhari a hankali jama'a ran da zamu sauke shi sai kun ga mun kwashi ilmomi masu yawa tare da wannan sharhin nashi kuma insha Allahu ta'ala dan haka jama'a wannan dalili ne akan halaccin in aka kamo mutum kamamme ko kuma wani mai taurin bashi sai a ɗaure shi a masallaci ya halatta za ka zo ka ji imam bukhari zai ƙara mana wasu dalilai a yanzu yanzu dinnan waɗanda za su ƙara tabbatar da wannan magana ya ce babu lightisali idza aslama babin da ke bayani akan yin wanka idan kafiri ya musulunta idan kafiri ya musulunta za a umarce shi da yin wanka yaya ake yin wankan nan shine wanka zai ya je ɗaure jikin shi gaba ɗaya in an iya kwatanta mishi gaɓoɓi da sauransu in ba haka ba a ce je samu ruwa ba soso ba sabulu ya wanke jikin shi ko ina ya tabbatar ya da jikin shi shikenan in ya je haka yayi ko kun fahimci wannan da kyau malaman fiqhu ne cikin malikiya suka ce in ya zama kafirin ya daɗe tare da musulmi fa yana da wani aboki musulmi musulmin ya daɗe ne mishi bayanin abubuwa na shari'ar musulunci ran nan sai kafirin ya zo ya ce wane e na je na yi wanka tsaf irin yadda kullum kake min bayanin nan ina so in shiga addinin musulunci idan aka ba shi kalmar shahada shin wannan wankan ya yi aka ce ya yi ba sharaɗi ba ne sai ya yi wankan bayan ya musulunta matuƙar ya yi wankan kafin ya musulunta da wannan manufar da niyya wankan ya yi wa rabtil asiri aidan fil masjidi imam al-bukhari kuma ya ce har wa yau da ɗaure wanda aka kamo a cikin masallaci asalin mahallin shahid kenan da ke da alaka da karatunmu amma hadisin da imam al-bukhari zai kawo yana da alaka ne da cewa in kafiri ya musulunta sai yayi wanka shi yasa ya hada hukunce hukuncen gaba daya ina fata an gane sai ya ce wa kana shuraihun ya'muru al-gharima an yuhbasa ila sariyatil masjidi akwai wani babban alkali daga cikin alkalan da sayyidina ali ya nada a kufa sunan shi shuraish an gane ko alkali shuraihu ya kasance yana umarni a kama algharima wanda yake da taurin bashi an yi an yi biya yaƙi don aka kamo shi aka kawo shi kotu a cikin masallaci sai ya sa a je a ɗaure shi a wata dirka ko kuma gimshiƙi daga cikin gimshiƙan masallaci gashi ibn hajar yake cewa wa qad wasalahu ma'marun an ayyuba an ibn sirina qala Muhammadu ɗan siri na malamin Imam Malik ne, ya ce, Kana shuraihun idza qada ala rajulin bi haƙƙin amara bi habsihi fil masjidi. Shuraihu ya kasance idan ya yi wa wani mutum hukunci akan wani haƙƙi da yake kan shi, to sai ce a kama mutum a ɗaure shi a masallaci ila an ya kuma bima alaihi, har sai ya biya waɗannan kuɗi da ke kan shi. Fa in a haƙƙa idan ya biya wannan haƙƙi ko kuɗi to shi kenan sai a sake shi daga nan masallacin kenan wa illa idan ya kasa biya fa amara bihi ila sijini sai ce to daga nan a ɗauke shi a kai shi kurkuku wato ɗaurin da ake yi mishi a masallaci irin kamar an saka shi a bayan kanta kenan ko to in ya kasa biya fa daga nan sai a ce a tafi da shi kurkuku imam shuraish kenan alqali قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد صحابي أبو هريرة يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأيك وسد واكي وجن قصا نجد نجد تأراكي كينا domin najar ta riyad ta yanzu babu ita a wancan zamani abin da suke nufi da najar kawai a larabci kamar yadda muke cewa tudun wada tudun maliki tudun kaza hayin banki duk wani wuri mai tudu shine suke kira najat to a wancan lokaci najat din da ake ishara a cikin hadisin nan ita ce najat ta wajen iraki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su faja'at bi rajulin min bani hanifa sai waɗannan mutane da suka tafi kai hari sai suka kamo wani mutum daga cikin kabilar bani hanifa yuqalu lahu sumamatu ibn usalim sunan shi sumamatu dan usalin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi da suka zo sai suka daure shi a wani gimshiki daga cikin gimshikan da ke cikin masallaci mahallu shahid kenan fa kharaja ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzon Allah ya fito sai ya same shi fa qala sai ya ce da su atliqu sumama ku saki sumamatu fanfalaqa ila nakhlin qaribin min al-masjidi da aka sake shi sai ya tafi zuwa ga wata bishiyar dabino da ke kusa da masallaci sala sai ya yi wanka sun madakhalal masjida ya zo ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama faƙala sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi na shaida ko ina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato abin da ya faru yadda ka ji hadisin zamu zo mu ji shi da cikakkiyar riwayar shi asali ba yadda ka ji abin a ƙurarren lokaci haka ya musulunta ba da aka kamo shi aka zo sai suka ɗaure shi a masallaci sun tafi ne za su tafi yakin su ko sun dawo sai suka ga mutum gashi nan ya zuba kayan shi yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa tamlikuhu wa ma malak sai suka ce a'udhu billahi wannan arne ne domin talbiya an ji ta a rikice sai ta tafi gaba sai ta dawo baya an ce labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka wa ma malaka ya Allah ba abun bauta da gaskiya sai kai sai dan wani karami haka da shi da abin da ya mallaka ma'ana shi ma wannan abokin tarayya ka ne yana da wasu jama'a kuma waɗanda ke karkashin shi suna bauta mishi shi ne kawai sai suka sargafa mishi igiya suka kamo shi ashe dagaci ne kaga matsala sahabbai dai suka ji ka mushriki shikenan ashe dagaci ne na jama'a shi zai tafi umara da suka zo da shi shikenan kasaitan mulki sai ta fusata shi yanzu kamar ni mai martaba ko mai alfarmawa na ni ne a daure aka yi juyin duniya ya magana kwana biyu kwana uku ya ki magana to shi ne sai annabi ya fito ran nan sai ce ku sake shi to a lokacin nan sai da suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka faɗi duk abin da kake so za a baka annabi ya ce a duk ba a kai ga haka ba ku sake shi kawai to da aka sake shi shikenan sai ya huce to tun da yanzu ba dole bane to shine sai ya faɗi kalmar shahada ina fatan mun gane ka karanta tarihin shi a cikin littafin ainihin abin nan menene al-isabatu fi tamyiz sahaba sumamatu ibnu usali kenan dagacin su ne to a lokacin ne sai annabi ya tambaye shi dama ina zaka je sai ya ce umara zai je to yaya aka yi sai ba da labari sai annabi ya ce to yanzu sai ka ci gaba da niyyarka kana nan akan niyyarka da ka taho domin musulunci dama ya yarda da umara shi kuma ya taho sai dai umarar ta jahiliya ce to niyya tana nan to amma ga yadda yanzu ake yi shikenan sai ya ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ya ci gaba da talbiya irin ta musulunci ina fata an gane to mahallin shahid shine sahabbai suka ɗaure shi a masallaci sannan kuma aka umarce shi da yin wanka kuma ya je wanka din ina fatan mun gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu babul khaymati fil masjidi lil marda wa ghairihim kaji imam al-bukhari kuma yace babin da ke bayani akan kafa tanti a masallaci domin jiyar mara lafiya da kuma wasu waɗanda ma ba mara lafiya ba ma'ana ya halatta a samu wata kwana wani bangare na masallaci wane bai da lafiya kuma ana buƙatar a yi shi a nan ko kuma saboda wata buƙata ta cewa ba shi da gida ko bai da masauki sai a kafa mai tanti sai a keɓe shi gefe guda a cikin masallaci sai ya kwanta nan sai likita ya zo ya rinka duba shi قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت عائشة الله يقارى متى أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل an ji wa sa'ad rauni a ranar yakin khandak wato a lokacin yakin khandak ghazwatul ahzab kenan yakin ahzab yakin da ƙungiyoyin kafirai na duniya gaba ɗaya suka haɗu suka har haɗa kai suka zo suka kewaye madina suka ce sun ritsa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da sahabban shi yau dai ƙarya ta ƙare suka yi ta cika baki da Allah maɗaukakin sarki ya so ya karya su sai Allah ya ce wakafa Allahul mu'minin alqital iska Allah ya aiko musu ta watse rumfunan su gaba daya to dama suna da tarihin adawa suna da tarihin samudawa haka suka watse a guje kowa ya kauyen su shine Allah ya ce wakafa Allahul mu'minin alqital sai Allah ya lamunce wa mu'minai mu'minai ba su sha wahala sun yi yaki ba ina fata an gane to a daidai wannan lokaci don an yi kwana da kwanaki a shiga a fita garin haka a harbo nan su harba har aka ji wa wani sahabi mai suna sa'ad aka ji mishi rauni a akhal akhal shine jijiya ce da ke hannu ko kuma jijiya ce wadda ta kai kafada amma dai jijiyar hannu haka kamar irin waɗannan jijiyoyi da yara suke cewa wane mai kashi ɗaya wane mai jijiya ɗaya to a irin ta ne ainihin aka ji mishi rauni Allah ya ƙara mishi yarda to me ya faru فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب sai manzon Allah ya kafa mishi ɗan rumfa a cikin masallaci domin manzon Allah ya rinka samun damar gaida shi daga kusa kaga yana cikin masallaci duk sanda aka yi azhar manzon Allah zai leƙa shi la'asar manzon Allah zai leƙa shi sabanin in yana can gidan shi fa kafin manzon Allah ya je sai a kwana ɗaya ko biyu ko kaga dalili daga cikin dalilan da za su iya sa kenan a kawo na masallaci dan me domin ainihin masu son duba shi su samu duba shi daga kusa in gidan shi yayi nesa falam ko falam yar'uhum wa fil masjidi khaymatun min bani ghifarin to a cikin masallacin kuma akwai wani tanti na kabilar bani ghifar ba su yi ankara ba ba su faɗaka ba illa damu yasilu ilaihim sai kawai sai suka ga jini yana kwararowa yana shiga cikin nasu tantin su bani ghifar din a halin daga ina jinin yake zuwa daga tanti da ke wancan mara lafiya yake ciki wato kawai ba su ankara ba kawai sai suka ga jini ya kwararo faƙalu sai suka ce da mutanen da ke jiyar wancan sahabi ya ahalal khaima ya ku mutanen da ke cikin wannan tanti kuke jiyar wannan mutum ma hadha allazi ya'tina min qibalikum menene yake kwararo mana daga gare ku yake shigowa zuwa gare mu fa idza sa'adun ashe sa'ad ne ya jurhuhu daman raunin shi yake kwararar da jini jinin da raunin shi ne yake kwararowa yake shigo musu fama fiha sai ya rasu ai a cikin wannan rashin lafiyar ina fata an gane mahallin shahid ya tabbata cewa ya halatta a kafa tanti a masallaci don mara lafiya da kuma wasu kenan ko ina zaka gane da wasu din shine ishara zuwa ga waɗannan mutane bane gifarin dinnan su ai kun ga lafiyar su kalau mai yiwa baƙi ne su kuma aka sauke su don haka babu laifi a ƙarƙashin wannan insha Allahu ta'ala shi ma wannan hadisi ibn hajar ya ce in Allah ya so zai mana cikakken sharhi a kan shi da kawo fa'idoji in an je can kitabul magazi babu idkhalil ba'iri fil masjidi lil illati babin da ke bayani akan idan akwai larura za a iya shigar da raƙumi cikin masallaci. shine inda larura za a iya shigo da mota cikin masallaci ko babur ko mashin ko makamantan haka menene misalin laruran a ce ana so a kawo wane ne cikin masallacin sai ya zama bayi da kafa tura shi ake a jikin me ana tunkuɗa shi ne a jikin irin wannan ɗan keke da ake gungura guragu babu laifi za a iya shigo da shi a a babur ne aka goyo shi a a mota ne za a iya shigowa da shi sai an zo daidai kusa da inda za a sauke shi sai a sauke shi ya halatta a ƙarƙashin haka وقال ابن عباس ابن عباس يتي طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعيره manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi ɗawafi a kan raƙumin shi wannan hadisin za mu zo mu karanta shi Allah ya so cikakke annabi ya yi ɗawafi a kan raƙumi me ya faru saboda yana ɗawafin sai jama'a suka yi yawa har ya zama baya iya motsawa kowa yana so ya matso kusa da shi kuma ana so a hange shi shine sai aka shigo da raƙumin shi cikin masallacin Ka'aba sai ya hau kan raƙumin yana kewayawa akan raƙumin suna ainihin ganin shi kaga lil'illa kenan akwai dalilin da ya kai ga haka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت أم سلمة تتي شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى جان جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور الله أكبر بعد العباري في إيه صحبي في صحبي جماعة سن في قوة إيه بعد العباري تكين جماعة kaji wannan wata agolar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna Zainabu yar Abi Salama dan uwanta ne Umar yar uwarta ce Salamatu su uku ne ubansu ya rasu ya bar su tare da mahaifiyarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauke su ya rike su ya auri uwar to yau Zainab din ce ita Zainab din nan kuma ita ce yar karama daga ciki saboda uban ya rasu ya batta tana shan nono da annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri uwar kullum annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya zo ya zauna da amaryar shi ummu salama a dan yi taɗi a tare sai ya zo ya same ta da jaririya a hannu sai ya ji nauyi sai ce ya zo gaishe su ne sai ya juya sahabi ammaru dan yasir shi kuma yana da dangantaka da uwar nan da nan sai kwakwalwar shi ta hada mishi abubuwa sai ya gano ran nan kawai sai zo yace na dauki yayan yarinyan nan haka ake so ka zama very smart ka zama kana da basira ba ka zama kamar dusa ba ammaru dan yasir nan da nan sai gano kullum annabi ya zo da safe ya zo da yamma to akwai magana dai amma in ya ga yarinyar nan sai ce to na zo in duba ku ne kaza kaza kaza shine ammar kawai ran nan sai zo ya ce to ki bani yarinyar nan zan yaye ta nan da nan ku kashi gari sai annabi ya zo shikenan sai aka yi tarewa kaga yadda haka ake so ka zama mai fasaha ka zama fasihi cewa ba ni da lafiya fa an je aikin hajji ne sai ta ce wa annabi ba ta da lafiya ba za ta iya dawafi da kafarta ba kala sai annabi ya ce tufi min wara'in nasi to sai ki yi dawafi ta bayan mutane sadda mutane suke jikin ka'aba ke kuma sai ki bi ta bayan su me ta baya kina yi haka shine zaka ga har zuwa lokacin da ba a hana shigar da irin wannan ainihin caravan wato wannan abin da ake daukan mutane akai ba sai ga masu daukan suna yi ta bayan mutane ne haka to yanzu har aka zo da wheelchair in tsoho ne ya tsofa za a ɗauke ɗin nan sai aka yi musu nasu titin daban don haka tsoho ne gurgu ne a'a mai lafiya ne amma ya galabaita sai ka zauna ka ɗan kayan riyal ashirin ko talatin sai ka basu sai su kewaya da kai amma in lafiyar ka laufa bai halatta ba manzon Allah a lokacin yana sallah ila jambil baiti gefen ɗakin ka'aba ya bi turi wa kitabin mastur yana karanta wa tur wa kitabin mastur an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sa zalika li'anna baulaha la yunajjisu bi khilafi ghayriha min ad-dawabi wa tu'aqqiba bi annahu laysa fil hadisi dilalatun ala adami al-jawazi ma adami al-haja bal zalika da'irun ala at-talwisi wa adamihi qata za a iya shigar da ita masallaci in ku babu bukata fa ba za a shigar da ita ba sai malam ya ce to amma wasu malaman sai suka ce a yo ai abin da za a duba ba shi ne waya halatta a ci namanta fitsarinta da kashinta ba na jasa ba ne har abubuwan da za su sa abu ya datti ko makamantan haka to ta iya yiwa ka ce to dangane da dabbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai ibnu hajarin ya ce wa qad qila inna naqatahu kanat munawwaqa ai mudarraba mu'alla ibnu hajar zai kokari ya fito maka da abin hakikanin yadda yake wannan shine aikin lauya a musulunci da ma aikin lauya bai haramta ba dukkan malaman musulunci sun tabbatar da cewa aikin lauya ya halatta amma me zai je ya zai je ya kare gaskiya ne ka karanta littafin almahama fi shari'atul islamiyya ma'ana aikin lauya a cikin shari'ar musulunci Allamatul Jazira bin Baz shi ma ya ba da fatawa akan halaccin mutum ya je ya karanta civil law matuƙi kuma game da ina hukuncin karatun aikin lauya da kuma practicing din law bin Baz ya ce akwai yanayin da zai zama dole ma commercial law civil law wane ne law wane ne law ina fata an gane annabi an horar da ita ne ba ta fitsari a inda bai kamata ba ba ta kashe inda bai kamata ba ana horar da dabbobi haka zai zama kana da mage sai ka horar da ita ba za ta yi kashi ba sai sha biyun dare saboda haka sai ka riko ta waɗanda ake farauta da su ana horar da su ga yadda ake so su yi ga yadda ba a so ga yadda ake so su yi kuma su ɗauki wannan umarnin to aka ce a zahiri ita ma dabba ummu salama haka ake fahimta kenan babun imam bukhari ya ce ga kuma wani babi haka ya bashi da nufin ya dawo ya kulla babin sai kuma bai dawo ya kulla babin ba sai bashi sai ya ci gaba haka aka buga littafin hayyararsu kun ji magana ta farko wa amma qawlu ibn rushaydin anin wannan babi da wancan babi sai kaji ya ce babun to kamar faslun ne a cikin littattafan fiqh da kake gani sai zama kenan ai wannan babun min allazi qablahu wannan babin yana da alaka da wanda yake bayan wancan amma ice kadai ana wannan hadisin da bamu karanta bai da wata alaka da babin da muke magana to shi kuma yanzu ina mafita game da wannan hadisin sai suka ce wa amma wajhu ta'alluqihi bi abwabil masajid fa min jihati anna ar-rajulaini ta'akhkhara da suka tashi fita dare yayi duhu ba su da torchlight ba su da fitilar ruwa ba su da kaza sai kawai sai hannayensu suka zama kamar torchlight sai suka yi ta haskawa har suka isa gida da suka tafi mararraba wannan ya kama hanya sai tashi ta ci gaba da haskawa wannan ma lahu faslul mashi ila almasjidi fil lailatil muzlima yace to a karkashin wannan kaga kenan da ya dace a kafa mishi babi a ce babin da ke bayani akan falalar zuwa masallaci da daddare a halin jam yawmal qiyama وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة وظهر شاهده في في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر za iya kai hasken ya fara bayyana ga hannun waɗannan tun a nan duniya kenan ko kun fahimci wannan sannan waddakhara lahuma yawmal qiyama ma huwa a'zam wa atammu min zalika insha Allah ta'ala sai zama a nan duniya Allah ya fara haskaka musu ko Usaid ibn Hudairin wa Abbad ibn Bishir waɗannan sahabin guda biyu jama'a da suka samu wannan karamar na farkon su sunan shi Usaid dan Hudair na biyun su kuma Abbad dan Bishir to Imam al-Bukhari zai zo ya faɗi wannan hadisi a bandu in ba na manta ba shi ya bayyana shi a cikin Sirajul Qari dan na dade da karanta shi ya fi shekara ashirin game da sirrorin Imam al-Bukhari dangane da irin waɗannan yake cewa wasu abubuwan da ke faruwa in kaga Imam Bukhari ya ce babun bai kawo dalili na biyu na koma zuwa ga malaman da suka ruwaici Bukhari ko suka karantar da Bukhari mai ma'anar maganar dalilin farko shine Imam Bukhari hikima yayi sai da ya kukkulla babukan tukuna kakaf na littafin sannan sai ya tafi yana laliban tarjamar da ya kulla ba to sai share tarjamar sai bar babun kawai sai kawo hadisin ko kuma wani malami ne ke karantar da sahihul bukhari da ya karantar da sahihul bukhari ya karantar har kun je da malamai suka yi bayani Allah ya taimake mu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله guda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a masallaci har dare yayi sai suka fito cikin duhun dare za su tafi gida suna fitowa sai kawai suka rinka ganin haske a gabansu kamar fitilu ne guda a ta ahalahu har sai da ya je gidan shi jama'a kun ji karama da Allah ya ba su ko to wannan karama daraja ce ta bayyana gare su kuma mu'jiza ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da wannan ke nuna maka shine duk abin da ko to shine Allah ya fara haskaka musu tun a nan duniya waɗannan irin karamomin fa za su iya bayyana har yanzu har gobe har jibi har gata har tashin alkiyama ga wanda Allah ya so amma ba a da'awar karama ko kuma tun farko sai ya zo da abin dan a gamsu to ita mu'ujiza ita mu'ujiza kenan ga annabi amma karama fa ba a kirarinta jama'a ba a cewa ku zo yau wani zai tashi a buzu yana da flying mat suna jiran ya za a yi a samu jirgin ruwa da zai tsallake da akar makallahu gashi ya zo yi mana wa'azi gashi wannan kududdufi an rasa yadda za a yi wannan kogi an rasa yadda za a yi sai akar makallahu ya ce ku bari kawai bari nan na kafa ta in shiga ruwan yana nan na kafa zai tsoma kafa shi a akwai business a cikin wannan abin akwai wani abu da aka rufa a samu wani mai tauhidi ya karanta ayatul kursi zai burma na fata an gane yau dan haka ya kamata ku gane ba a tahaddi dangane da ka bara'u dan azib yana cikin tafiya sai ji gurnanin zaki ya waiga sai ga zaki ya taso mishi sai ci a annabi ne fa ya aike ni sai kuma ka cinye ni sai zaki yi mishi ishara da baki ma'ana mu je sai ta fashi gaba har zar in ba haka baka duba littafin alfurqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaytani menene wannan yake nuna mana bara'u ya shirya ne ya ce yan jaridu ku zo yau za ku ganni da zaki zan yi wa zaki magana ba zai ci ni ba Usman wane ne zai wakilce ku a wajen magana wanda yake da articulation of speech ya iya magana wadda zai gabatar da ita za ta iya zama gamsasshiya kar ku kira wani ya zo yana ta haɗa kalmomin da ba a fahimtar shi yana da baki eh ya ba shi da bakin magana yana da ilimin sai kun samu wane ne yake da ilimin kuma zai iya saka maganar a ilmance cikin fasaha ya biya yi bayaninta a fahimta sai ku ce to wannan ita ce mu wannan shine abin da muke akai kaza da aka ce mun ce gaskiya ne mun ce sai aka dubi wata dunkulalliyar kalma a ciki sai aka ce to kun ga wannan ma'anar kalma ta nuna ba sa kaunar manzon Allah shi yasa hatta kun ga da'awa ko tana buƙatar sai kun sa amma matsala ta taso wadda yake sakkwatawa ne sun yi kuskuren fahimtar wani abu sai ku ce bari ku kira albani ya bayani albani kananci yake ko zazzaganci yake yi ƙarshen ta garin bayanin sai ya faɗi wata kalma wadda su a wurinsu ta burtse ta ju ko kun fahimci wannan da kyau ko sai gaji sun ce ai bella ya ya ce ya kashe da zakka to me ake nufi da ya kashe da zakka ya kayar da zakka wai suna nufin ya yi musun zakkar magana sai ku ce ya zo ya yi magana a madadin ahalus sunna in aka tafi kano sai a je a samu wani bakano mai ilimi wanda ya san yaya kanawa suke gabatar da magana kanawa har malamin ma sayyidi ake cewa daukakin sarki ya taimake mu sai yasa da'awa tana da buƙatar ire-iren waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala to saboda yadda lokaci ya ƙure da ikon Allah sai zuwa gobe za mu ci gaba in Allah ya so muke cewa fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant